wanda shi ya haifi buba yaro buba yaro kuma shi ya haifi gombe gaba ɗaya a yau a tarihi ana cewa jihar gombe tana da shekaru sama da ɗari biyu da wani abu da yinta wannan malam usmanu daga cikin abin da ya bayyana a tarihi bayan ya je shalen tare da babban sarki na wannan gunduma a wannan lokaci ɗan ƙabilar kanakuru ya ba shi mata mai suna janaba wacce ita ce ta haifi bubairu a cikin tafiye-tafiyensa ya baro can ya baro shalan tarihi ya tabbatar mana nan wannan garin shani nan ya zo a nan malaman tarihi suka faɗa ya zo ka duba wani haɗi na ikon Allah sai yau gashi ga mai martaba amna shalan shi ma yau gashi ya zo ya haɗu da mai martaba sarkin shani sun haɗu ashe haɗin na asali ne haɗin na alheri ne buba yaro kafin ya tafi makaranta wajen shehu usman ɗan fodiyo ya zo nan garin shani ya ishi mutanen shani alfahari cewa gaggagaggan musulunci a ƙasar nan waɗanda suka yi karatu a hannun sheikh usman ibn fodiyo sun samu mazauna sun samu masauki a nan garin ashe garin shani ba bakon abu mane gare su karban malami da karban da'awa wannan na faɗa ne a matsayin shimfiɗa saboda in tunatar da ƙananan yara da samari matasa su sani cewa wannan gari gari ne na musulunci gari ne na islama a jihar borno fatanmu Allah ya ci gaba da kare musulunci ya ci gaba da ɗaukaka musulunci kuma muna murna wa mai martaba cewa wannan aiki na da'awa ka sani cewa wani abu ne wanda yake daman can asali iyayenku da kakanninku shi suka gada don haka a ci gaba da yi a yada alheri a wannan gari a yada musulunci a wannan gari kalmar la ilaha illallahu da tutar la ilaha illallahu ta rinka kadawa a wannan gari zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim yan uwana musulmi nasiha ta zan dauke ta gaba gaba kamar haka gabar farko alhamdulillah a matsayin mu na musulmi babban abin da zai riƙe mana musuluncinmu shine mu yi riƙo da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu yi riƙo da shi shine alƙur'ani shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk addini ga baki ɗaya na musulunci baya fita daga cikin waɗannan gidaje guda biyu babban gida gidan alkur'ani da kuma gidan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kar mu yi sakaci da sanin alkur'ani kada mu yi sakaci da makarantun alkur'ani kada mu yi sakaci da sanin sunna kada mu yi sakaci da karantar da al'umma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi ta ba mu umarni matuƙar muna so mu yi masa bauta da ya yarda da ita shine mu yi riko da alkitabu wa sunna Allah ya ce annabi ya ce duk wani sharhi da bayani to yana biyo bayan abin da Allah ya ce ne yana biyo bayan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وإن تطيئوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم يا قوة دكوا إيمانكم بالله كبي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر منكم كبي شواغبني أتكنكم كي داء وجاغورورنكم kada ku zama kamar khawarijawa masu fada da shugabanninsu masu daukan makami suna kashe shugabanninsu addinin musulunci ya ce abi Allah abi manzan Allah abi jagorori abi malamai abi sarakuna abi shugabanni jagorori matukar ba su umarce mu da sabon Allah ba idan kuka yi jayayya akan ko menene ku mayar da wannan abu zuwa ga Allah ku mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan alkur'ani shi ne wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne fi alkhairi gare ku kuma shi ne mafi kyawun makoma shi ne mafi kyawun fasar da haka Allah ya ce ku riko da ƙur'ani ku riko da sunna to amma yau in ba mun yi da gaske ba musulmi in ba mu farka daga baccin da muke yi ba wallahi makarantunmu na islamiyya da na ƙur'ani za su mutu murus an wayi gari yara suna wasa da ƙur'ani iyaye suna wasa da makarantu na ƙur'ani makarantar islamiyya ba damu da ita ba ne ma ake a kashe ta ana ganin ba ta isa ba ana ganin ba ta kai ba an bar yara ba su da aiki sai zama a bakin titi da tsalle-tsalle da tafiya bol da bin mawaƙa da ɓata lokaci da shaye-shaye da sace-sace da ɗauke-ɗauke amma an kashe makarantun islamiyu sai dai ka tarar da yara 'yan ƙanana waɗanda an fi ƙarfinsu a gida dole su zo al'ummar garin shani ina shaida muku cewa ba za ku taɓa yin addinin Allah na daidai ba sai kun himmata da karantar da 'ya'yanku da al'ummaku alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan ne tsirar take nan ne albarkar yake nan ne ci gaban yake malamai wajibinku ne ku ta karanta wa mutane ƙur'ani kuna fassara musu ku ta buɗe tafsirin alkur'ani ba sai daga azumi ba magariba isha'i a sati sau ɗaya a wancan masallacin ana yi a wancan masallacin ana yi a rinka fassara wa mutane alkur'ani a rinka karantar da mutane littafan hadisi sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nisa'i ibnu majah ga sunan manya-manyan littattafai suna cike da bayanin shari'a gaba daya amma yau yaranmu in za ka ce su lissafa maka sunan waɗannan littattafan wallahi sai dai ka kashe yaro ba zai iya ba amma in ka ce lissafa ma sunan shahararrun 'yan ƙwallo shahararrun 'yan fim zai gaya maka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba idan wannan yana nuna wani abu yana nuna sakacin da muke da shi rashin kulawarmu mun bar masallatanmu ba ma karantarwa ba ku karantar da 'ya'yanku ba sun je suna kallon fima-fimai a wayoyinsu ba ku buɗe musu darasi a masallaci ba ɗan asharalle ya zo ya buɗe musu darasi mai mandula mai kukuma mawaƙi 'yan caca sun zo suna lalata gari suna lalata al'umma alhali masallatai an basu sallar ma ba kowa yake zuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna man ata'ani dakhala aljanna wa man asani dakhala an-nar ko kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba dukanku za ku shiga aljanna sai wanda ya ƙi qila wa man ya aba ya rasulullah suka ce waye zai ki shiga aljanna ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani wanda ya min da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min kuma shine yake shine zai shiga wuta Allah ya faɗa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin bai kamata ba bai dace ba ga mumini namiji da mumina mace wai idan Allah da manzon Allah suka yanke hukunci akan abu ya zama kuna da wani zabi an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi annabi kun shirya wama ala rasuli illa albalagul mubin Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzon Allah ne ya isar da manzanci annabi ya zo yayi da'awa ya zauna a garin makka yana karantarwa da tauhidi da ta Allah abi Allah shi shi kadai abautawa Allah shi shi kadai don shi ya halicci sama shi kadai bai nemi taimakon wani ba sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai saman ta ƙarshenta Allah ya shimfiɗe wani mamakon ruwa yanzu ƙarshen wannan samman guda bakwai wani ruwa ne da ya mamaye samman baki dai a can sama ƙarshe a kan saman kuma gadon mulkin Allah al'arshi yake Allah ya daidaita daidaitun da ya dace da shi bai nemi taimakon kowa ba ya zo ya yi wannan ƙasar ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai bai nemi agaji ko shawaran kowa ba shi kadai Allah buwa yi gagar koyo Allah rabbul izzati wal kamali Allah rabbul jinni wal iz ubangijin mutane da aljanu rabbul kul ubangijin kowa yanzu ya kamata idan ka zo bauta kuma ka hada shi da wani wajen bauta Allah ya ce kul ara'aytum ma tad'una min dunillah أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله يتشي ودن دكوكي كلا با الله با ku gaya mini in ji Allah ma za khalaku min al-ardi me suka halitta a bayan ƙasa waɗanda kuke musu bauta ba Allah ba waɗanda idan za ku fadi kuke kiransu waɗanda idan kun shiga matsi kuke kiransu kaburrukan da kuke zuwa kuna roƙonsu gumaka da kuke zuwa kuna roƙonsu dabbobi da kuke zuwa kuna roƙonsu rana da wata da kuke zuwa kuna roƙonsu mutane da kuke zuwa kuna bauta musu aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawati ku gaya mini abinda suka halitta a bayan ƙasa Allah ne ke magana ka saurara yace a gaya mun me suka halitta a ƙasa ko sun taya Allah ne wajen halittar samai wannan Allah ne fa yake tambaya am lahum shirkun fi samawati wai sun taimaki Allah ne wai sun agaza wa Allah ne wai Allah ya nemi shawararsu ne lokacin da zai waɗannan samman gaba ɗaya ya ce ito ni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin ku zo mun da wani littafi kafin wannan alqur'anin ku zo mun da wani gurbi na ilimi da zai tabbatar da waɗanda kuke bautawa sun isa ku bauta musu bayan ni idan da gaske kuke yi ya ce wa man adallu ba wanda yafi kowa bata kaji kai ba wanda yafi kowa bata mimman yad'u min dunillah irin wanda yake kira ko yake bauta wani ba Allah ba kafi kowa bata idan kana neman batacce ka samu mai kiran wani ba Allah ba to kai fatiha kai kwana kawai ga batacce nan bai taimaki Allah da komai ba wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai iya amsa masa ba da za ka yi ta kiransa wallahi har kiyama ta tashi bai isa amsa maka ba yanzu malam akwai masu bautawa itace itace saboda lalacewa itace wai mutum yana masa bauta wani ya bauta wa dutse wani ya bauta wa rana wani ya bauta wa wata la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah ce kar ku yi sujada kar ku yi bauta ga rana ba shi ya halicci ranar ba kar ku yi sujada kar ku yi bauta ga wata wannan watan wasjudu lillah ku yi sujada ga Allah allazi khalaqahunna wanda ya halicce su ga baki daya to yaya za ku zo kuna bauta wani ba Allah ba yace wanda kuke kira din nan ba Allah ba har kiyama ta tashi zaka zo kana kiransa wallahi bai zai amsa ba yanzu wanda zai je gindin kabarin wani yana roƙonsa mutum dan uwanka komin iliminsa komin malintansa ai tun da ya kuskure ya bari ya mutu ai wannan ya nuna cewa akwai wani sama da shi yayi ai da ya isa a bauta masa ai da bai bari ya mutu ba wannan duniyar wanda take da ɗanɗano da daɗi ko malami ko baya son mutuwa ko malami mai jan aya da hadisi ku ji tsoron Allah za ku mutu malam kai kana son mutuwan ne ba wani wanda yake son mutuwa yau ba laifi bane ba laifi bane ah annabi Musa annabi Musa lokacin ana ganin mutuwa hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi sai Allah ya tura masa mutuwa yace ki je ki dauko min ran bawana mutuwa ta kimtsa ta tafi wurin annabi annabi Musa ya ganta yace me ya kawo ki annabi Musa ba tace Allah ne ya turo ni in zo in dauke ka ya daga hannu ya zabge ta da mari pau ya zuba mata tafi ai sai ta juya wannan mutuwar da aka ɓoye mana ita take kwakuran ma gidajen wallahi ta koma wajen Allah ya Ubangiji ka kai ni ka tura ni wajen bawanka da baya son mutuwa shine annabi Musa Allah ya ce ki je ki gaya masa yana so ya dade a duniya ya faɗi iya shekarun da yake so a gaya masa ya ɗauki hannunsa tafin hannunsa ya samu bayan tinkiya ko wata dabba mai gashi irin na tinkiya kun ga kanana kanana gashin tinkiya ya damki wannan gashin kowane gashi ya irga kowane gashi ɗaya an ba shekara ɗari kowane gashi ɗaya shekara ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ki gaya masa na masa wannan alfarmar mutuwa ta zo ta samu annan Musa ta ce ga abin da Allah ce a gaya maka ya ce to bayan shekarun nan ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari sun ƙare sai kuma me mutuwa ta ce sai in sake dawowa kuma in ɗauke ka ya ce haka duniyar take ta ce ƙwarai kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون yace in dai haka ne yanzu ma bismillah ki dauke ni haka ta sa ta dauki ran annabi Musa abinda wannan yake nuna wa cewa in baka shirya ba ka miƙe kafa ka zauna wata rana za a maka wafce ka san wafce sai dai ka je ka a cikin kabari ana marrabuka wa ma dinuka ka ce ah wai mafarki nake kome ka daga ka duba ka ga azara ka ga tukunya a kanka ka duba gefe ka ga ka ganka cikin ƙasa ka duba riga ka ga likkafa ne ka ce to an zo kenan wallahi malam akwai wanda mutuwa haka take musu ba lissafi ba aune sai dai mutum ya ji shi a cikin kabari to Allah ya ce waɗanda kuke kira ba Allah ba idan za ku yi ta kiransu har kiyama ta tashi ba za su amsa ba malla ya sajibu lahu ila yawmil qiyama yanzu ka zo gindin kabari kana kabari kabari a ce tanko ne a ciki tanko tanko tanko tanko ayi hakuri fa inda tanko anan tanko tanko ba yana ciki ba wallahi har kiyama ta tashi ba zai ce maka na'am ba idan itace ne ka sa shi a gaba ka ta kiran itacen nan ka ta kira har kiyama ta tashi ba zai amsa ba in rana ne yanzu ba ga wata ba wannan watan aikin Allah yake Allah ne ya ce zo tsaya a nan in kana dawowa gobe da safe ba gan shi a nan ba shi ya tsaya ya bauta wa Allah ga wata muna gani kai kuma da yake banza ne ba ka bi Allah ba ai babu rashin hankali irin bautar wani Allah shirka tsafi yanzu abin da yake ci kenan malam an watsar da Allah an ce Allah bai isa ba wallahi malam wani dan wana ban labarin wani boka da ake zuwa wurinsa wai ana neman taimako kana zuwa zai ce ko Allah baya so sai an baka wannan abun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ku da labarin gobe da nisa ai abin da yasa ake ce mai gobe da nisa wai in ka zo wajensa boka ne faɗan adam in ka zo wajensa neman taimako wai sai ce ai gobe ma ta yi nisa yanzu yanzu za a baka kun ga ƙarya yake ya samu tosheshe ya samu bugagge ya samu diga mara hankali ka je ka zauna gurin mutumin da yake yana buƙatar taimako shi kansa wai ka zauna wai shi zai taimaka maka za ka auri wata sai ka je za ka buɗe shago sai ka je kana neman kaza sai ka je kujerar siyasa kake nema sai ka je ka je ka tarar da boka a ƙauye gidan danga bai da rigar arziki ya ɓata bakinsa da gora da gangan ya rike sharbi mai dubu yana cikin tsumma wataƙila a ranar ma bai ci abinci ba wai ka je ka tsuguna saboda saboda toshashe ne kai wai ka tsuguna wai wai muna so a duba mana muna neman sa'a muna neman kaza yau sa'a akwai sa'a da ta wuce gashi Allah baka mota da gidan awa da gidan zama da da komai da komai da rigar ka mai kyau wai mutum wai sai je ya zauna gurin wannan mutumin wai suna neman sa'a suna neman kujera suna neman sa'a za su bude kasuwa suna neman sa'a in an gama kuma ya dunkule dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin ya bashi in ya zo karba sai ya kusa mai sujada a a hadda wahala kuma a yanzu dan Allah idan kura in kura tana maganin zawayi dan gidansu ta yi wa kanta mana ka duba zawayin kura fa duk inda kaga duwawun kura zawayi ne fa fa wai kuma wani ya je wurin kura wai ya ce wai yana neman maganin zawayi to wannan shine wautar mutanenmu da mutum zai tashi ba yana roƙon wani ba Allah ba ko yana neman taimako wani ba Allah ba yanzu malam a ƙasar nan fa in budurwa ce ta gagara auruwa sai a ce ki tafi gurin malam wani ki je zai baki sa'a a zai baki sa'a wace sa'ar zai baki shi ma yana da nasa yan matan zagada zagada sun ki auruwa wai idan mutum yana nema wai ya samu kuɗi ko ya samu mulki ko ya samu sarauta ko ya samu mai wai sai tafi gurin waɗannan ai duk wanda ya saki Allah ya kama kafar wala ya rike banza ya rike iska wanda ya rike Allah ya rike tabbas ya rike dahir ka kama Allah ka huta ka kama Allah ka zauna lafiya idan wani yana gadara ya rike wani ba Allah ba kai ka rike dare hana kanka bacci wallahi duk abin da kake nema a wajen Allah ka tinkari ubangiji cikin dare kai ta gaya masa Allah zai baka abin da ake so ka ci halal abin da ake so ka yadda Allah shine mai bayarwa amma yau mutane suna zuwa masallaci suna zuwa karatu ko suna sauraron wa'azi amma fa ba su gama yadda Allah shi shi kadai ne mai bayarwa ba ba su yadda shi shi kadai ne mai hanawa ba wani dattijo na taba bada a karatu yana nan bai rasu ba mutumin nan yana nan wata rana mun yi karatu da asuba yake bani labari yace malam ni fa akwai wanda na sani dan siyasa ne kujera yake nema ta siyasa wacce ake tafiya Abuja nan maran faɗa ba dan kar su turo a ce ana nema na ni dai na ce ta zo Abuja kai ya rage gare ka ka fassara wacce ce abokin sai dauke shi ya ce kai ba a neman wannan kujera ba a je gurin bokaye aka je aka nemi kaza ba malam ka duba rushewan tauhidi kai da kake da Allah mai sama kai kai da kake da Allah mai rayayye da baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun ka san ma'anar wannan ayar kuwa babu aboni sarki in ba shi ba la ilaha illa huwa sai shi kadai iyakacin korewa ta kare yace ba wani sarki ba wani shugaba sai shi sifarsa alhayyu rayayye ne har abada Allah a raye yake alkayyumu tsayayye da kansa ba wani ne ya tsaye da shi ba ka gaya mu a duniya akwai wani wanda yake a tsaye da kansa ba Allah ne ya tsaye da shi ba baya gyangyari baya bacci ka gaya mun duk wanda kake da shi a matsayin shugabanka akwai wanda baya bacci baya gyangyari ka je ka nemi taimako a wajen wanda baya bacci baya gyangyari ka je ka nemi taimako a wajen wanda ya tsayar da dukkan tsayayyu Allah ya mutumin nan ya ce ba su tsaya ba sai wata ƙasa a cikin ƙasashen namu na Afirka ya je da abokinsa suka gana da boka ya ce kujera ka gama samunta don girman Allah ka ji shiga mulkin Allah ka ji shiga sarautar Allah ɗan adam mai cike da cikinsa da kashi da tutsa wai shi zai da kirji ya ce ka gama samunta amma za a yi aiki yana da wahala yadda kirji ya ce ba wani wahala ba kuɗi ba ne ai ya taho da kudi ya taho da daloli ya taho da koraye ya ce abin ba na kudi ba ne yalla bai ya ce a faɗa ko ne zai yi kaga yadda idan su yake rufe suna neman mulki tauhidi malam ruhi ne a tafiya kaɗai ta Allah ruhi ne mutumin ne ya ce da shi muna so a nemo mana jariri sabon haihuwa wanda matar ta haihu yau ya mutu ya koma da aka binne shi a je a kawo shi da shi za a yi aikin ya yi shuru sai abokinsa ya ce malam za a kawo shi sai malamin ya ce in ba za ku iya ba ku ba da kuɗi muna da yaran da za su je duk wata makabarta da kuka sani za su je su nemo sabon kabari su tono shi kawo shi kana jina kai daga nan ya zama wajibi mai martaba Allah ƙara maka lafiya da imani wallahi ku rinka sa masu gadi a makabartunku a yi rubutu a gaya wa local government wajibinta dolenta muna tare da kwamishina a nan a yanzu ka isarwa mai martaba ko ka isarwa gwamnan jihar borno idan makabartunku na jihar borno ba su da masu gadi to wallahi kun makara billahi azimu ina gaya muku ana satar dan adam gangan jikin dan adam tsafi ake da shi in mutum ya yi wasa wallahi ka je ka binne ubanka ka je ka tarar da shi bayan wasu kwanaki an cire shi ku ɗauke su kuke bawa masu sharan titi albashi akwai laifi don kun ɗauki wani dattijo ko matasa kun ba su makami su gadin makabartanku abin na ubanka abin na mamanka abin na matarka abin na malaminka abin na kaza kawai shikenan duk sai mu dawo cikin gari mu kwanta mu ta barci mu bar maziyata mu bar matsafa mu bar yakin kan gari mu bar shedanu zo suna tone kaburukan mutane suna tsafi da shi to wallahi malam ana yi kuma fa ba lalle ku gane ba za su je su yi abin su successfully su yi su cire su me da kafarin su tara mai ƙasa su je su yi tsafi malam yau ƙasan nan daga cikin bala'in da yake damu akwai matsalar tsafi ka san malam haka aka yi suka je suka ɗauko jaririn nan aka kawo shi mutumin nan bokan nan tsinan nan bawa turmi ya samu ya saka jaririn nan ya kirɓa shi gaba ɗaya ni ban ni tunda ake gaya mun sharrin bokaye ni ban taba jin bala'i irin wannan ba kirbewa ka san kirbe yadda ake kirba sakwara ko haka ya kirba jaririn nan da kashinsa da komai kuma ya bashi ya ce gashi wannan shi za a je a ranka haɗawa da garin magani ana ci mulki kuma sai dai ka zo ka mana albishir wallahi wannan ɗaya ne daga cikin sharrin matsafa da bokaye a ƙasar nan na sha faɗa a karatu samun boka da matsafi a gari sharrinsa wallahi ya fi sharrin ɗan fashi da makami ɗan fashi da makami ya yi kuɗinka zai ɗauka shi ko wannan addinin ka zai ɗauke gaba ɗaya malam a cikin su fa duka masu irin wannan ina mana magana ne akan abin da yake rushe mana tauhidin mu saboda musuluncin ba zai zauna ba sai an kori waɗannan tarkacen malam akwai wanda zai je ya saka qur'ani zaka dauka kana karanta kana jefa shi a cikin jini daro guda ake samu na jini malam saboda za a yi tsafi in ka karanta qur'ani irin mai takarda takarda bugun dutsen nan kana yi kana wullawa yana fadawa kana yi kana wullawa yana fadawa wani tsafin na izu ashirin ne wani tsafin na izu goma ne wani tsafin na izu talatin wani kuma qur'anin izu sittin ɗin gaba ɗaya ake zuba shi a cikin jini malam akwai wanda ake zuwa a taka a ɗaga talatin a nan ka take a ɗage talatin anan ka take wallahi akwai yaro da ya zo ya same ni wata yammun wata fatawa da ta buga min hankali ya ce malam ganin ido na ni a anguwarmu na ga mutumin da in zai kwanta bacci ƙur'ani izu sittin ɗin nan mai takarda takarda yake shimfiɗawa a kan taburma a kai yake kwanciya na birgima an ba shi wani laƙani da waɗanda suke malam jinin haila mace za a ce ta ba da jinin haila jama'a ko kun san yanzu lalacewar wannan al'ummar ta kai ga ana sai da jinin haila kun taba jin wannan to wallahi matsafa suna sayan jinin haila mace ta zo tana jinin al'ada ta fire ɗinta na wata ta tsuguna ta tare shi ta je ta sai da shi me ake da shi saboda wulakanci a ɗauki suratu yasin sai a rubuta ta da jinin haila saboda wani yana neman wani abu na duniya to yaya za a yi wannan al'ummar ta zauna lafiya malam Allah yana da haƙuri Allah yana da juriya inda ɗan adam ne duniyar nan take hannunsa tuntunin da ya hura wusul ɗin kowa ya tashi ya tafi akwai masu zuwa su yanka jaki ta ƙeya-ƙeya jaki kaga jaki wani ya ce malam baka ga jakuna sun yi karanci a garuruka ba na ce ya ce an cincinye su ai da ana zagin yan china ana yan china suke cin jaki yanzu musulmi suke cin jaki malam duk wanda ya zo zai tsafinsa zai wani tsirinsa sai a ce a samo jaki a yanki dare a je a same shi ta ƙeya ba ta wuya ba fa ta ƙeya za a yanke shi yana birgima haka za a yanke shi a feɗe shi kuma a gashe namansa a mai da shi dambu a cinye me yasa ai Allah ya haramta cin naman jaki don haka shi ko boka abinda Allah ya haramta shi yake sa ai akwai wanda ya ɗauki zakara da ran shi zakara ya tona rami zakara ya binne zakaran nan yana kurket kurket kurket sai da ya binne zakaran nan don me don ya samu wata bukatarsa ta duniya mu dawo kan Qur'ani hatta ƴan uwanmu gardawa yau ba kyale su ba wajen tsafi da Qur'ani wallahi sai Allah ya kama ku mutum ne za a bashi kwangila wai ya karanta Qur'ani da ribas da ribas kaga dai ayar karshe gairil maghdubi alaihim walad dallin ne ko to daga wannan lin din zai rinka yana baya baya baya baya baya baya sai ya yi sauka a ɗauki kuɗi a bashi wannan fa wai masana Allah sun jarabci da duniya da san duniya sun mai da ƙur'ani ya zama gidan neman kuɗinsu sai a je a ɗauko musu aiki na arne na kafiri a basu da haka suke karanta ƙur'ani an wayi gari ana tsafi da alƙur'ani ana wulakanta ƙur'ani duka wannan abubuwa ne da suke rushe mana addininmu da musuluncinmu da tauhidinmu wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهم ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتبعوا الله يكر ده مجانا الصافي الله يودري da maganar abin da matsafa suke yi to amma yau al'umman musulmi masu zuwa sallar juma'a wanda suke cewa su musulmi ne su ne suke ake cin kasuwar tsafi tare da su yaya za mu samu damana mai albarka yaya Allah ba zai jarrabe mu da tsada ba yaya Allah ba zai jarrabe mu da tashin hankali ba yaya Allah ba zai jarrabe mu da kaza da kaza ba to malam wannan fa kaɗan ne babi ɗaya ne na buɗe ma akwai wanda su kuma mutum ɗin macinsa suke yi an taɓa kama ɗan uwana muka neme shi muka rasa ya ce ai malam gidan cin mutane a kai ne ya ce na ji suna faɗa a tsakaninsu babu wata jiha a najeriya face akwai gida na cin naman ɗan adam duk mutane da kake ji ana sace su ko yara ko jarirai akwai yan secret society akwai matsafa su kuma naman dan adam din ake ci yace wallahi malam da ido na naga inda mutane suke zuwa su fakin da motocin su su zauna hotel ne naman dan adam ne kawai ake ci farfesun sa ake sosai da gashi da komai wani ya zo ya ce yana so a bashi karfata wani ya ce naman kafada wani ya ce naman duwawu yake so wani ya ce cinya yake so wani ya ce kaza akwai masu tsafi da nonon mace nonon mace sadayain breast shi za a yanke a ba su su je su gasa su yi abin da za su yi wani abu suke nema akwai masu yi da zakarin dan adam duk inda ake cin naman dan adam a ƙasar nan inda suke tsafi gaban dan adam kuɗinsa daban da 'ya'yan marina haka ake cire shi gaba ɗaya a haɗe da gaban da marinan a rataye shi a sa shi a fridge a nade shi a leda wani in ya zo wannan yake siya kuma wallahi malam galibi za ka ga masu wannan abu musulmi ne wai suna sallah ina gaya muku wannan fa wannan bawan allah da abin da ya same shi yana raye bai mutu ba na samu wani babban mutum lokacin da labarin ne ya zo babban mutum ne a ƙasar nan ne masa bayani ce yanzu yalla bai kuna mulki kuna ƙasar nan ake wannan shi malam kaga wannan zancen ka bar shi ya fi ƙarfinka ka je ka yi ta wa'azinka kawai ya ce wallahi ba za ka iya cin naman mutum hana cin naman mutum a ƙasar nan ba ya ce masu cin manya ne sun saya sun biya ba wanda ya sai hana su kuma matsafa ne kuma sun yarda da tsafin ina so ne in gaya muku idan har kuna ganin muna cikin talauci muna cikin rashin zaman lafiya muna cikin rashin kwanciyar hankali muna cikin yunwa muna cikin zaune gari banza ai ƙasa ba aiki samari ba aikin yi ba sana'a to ku tuno kuma abin da ake na fusa ta Allah yanzu kana da wata gwamnati za ta hana wannan abubuwan to ku dawo ku ga yadda muke rayuwa a yau shi yasa Allah saka wa ƙasar Saudiya da alheri wallahi malam ko hauka kake in ka kuskura a ƙasar saudiya aka kama kana tsafi yanke wuya ne har yau har gobe wallahi ba su yadda ba da sun ji labarin wani ya zauna a gida yana wannan tsafa-tsafan ba su yadda ba daman hukuncinsa kisa ne haka annabi ya yanke hukunci akan wannan amma masu wannan su ne suke ganin sun isa ka duba matsi da ake ciki yau ai malam dan ma Allah yana da haƙuri ne wa ya'fu an kathir Allah yana haƙuri akan abubuwa masu yawa ne ai talauci idan ka zo ƙasan nan malam sai ka shafa fatiya kai kwana kawai ƙasashen da mun fi su a suna da arziki na ƙasa na arziki na mai na kaza na kaza amma wallahi sun fi mu jin daɗi je ka ƙasar Nijar duk wani ɗan Najeriya ai yana ganin cewa ai shi ya fi Nijar Nijar kaza kaza kaza kaza kaza wallahi ban yi muku ba ku bi na kafara abincin da ɗan Nijar zai zauna ya ci ya more ya daki kirji ya ci abinci da nama da mai da waɗannan Najeriya bai isa ba. Talaka kuma, tunda yau ka je ka bincika a ƙasar Nijar da wahala talaka wai ya ci abinci ba nama. Amma ni da kaifa, akwai wanda wallahi daga layya sai layya. Masu ƙoƙari daga sati sai sati, ƙashin miya dan bala'i. kashin miya mutum ba zai iya zuwa gurin mahauta ya ce yau kullum a yanka masa naman dubu ɗaya ko ɗari biyar ya ci ba wallahi bai isa ba to waken ma yanzu ya gagara ɗan waken da ake zuba a matsayin naman miyan ma ya gagara buhun wake yau naira dubu tamanin da wani abu a ƙasar da muke noma wake a ƙasar da muke shuka wake buhun yau ina gaya muku in ba wani taimakon Allah ba da Ramadan mai zuwa in ba sa'a ba in dai ba wani taimakon Allah yi mana ba wallahi sai an sai da buhun wake dubu ɗari dan duk sati sai ya ƙara dubu uku dubu biyar amma fa muna noma shi masara nawa kake sayanta shekara ɗaya biyu da suka wuce nawa kake saya nawa kake saya wannan waken da na gaya muku yan shekara ɗaya biyu uku wallahi tallahi na yi ta sayan buhun wake da kaina ɗin nan wallahi tallahi dubu takwas dubu kaza har wani yaro ne ke bashi kuɗi yana saya mun wai yace dubu takwas ne ta zage zage nace kai ka rena mu hankali ne dubu takwas buhun waken zan saya dubu takwas yanzu na isa daman ɗan saya nake yi in ɗan saya in ya zo kaka'a a matsayina na talaka sai in buɗe jarakuna jarka jarka sai in ɗure shi da ni da matana mu ɗura sai mu rufe shi sai mu shekara muna ci baya tsutsa baya komai duk tsadar da zai ba ruwana sai dai in ta wa'azina kawai ina da wake na a gida amma wallahi bana ban siya ba bana na gaya musu na ce ni ma waken na haƙura da shi ina ɗan Najeriya yau rabonka da ka ci ɗan wake na wake tun yaushe kana nan banzan yunwa za ta kashe ka buhun masara nawa ake sai da shi yau malam ka san buhun masara kunnen doki suke da na shinkafa masarar da da dubu bakwai dubu shida wani ba ƙauye ya ce mu yau malam kai kana maganan kaza ya ce mu dawar ma da take ƙauye ma yanzu ta gagare mu yanzu dawa kwano ɗaya naira dubu ɗaya da wajen ɗari biyu ko ɗari uku dawa wanda da ɗari da hamsin ka je gurin arkomi kai ku gyara mun sifikan nan fa a gyara ta ina ina talaka zai sa kan shi sakabatar sakabatar sakabatar agaji ai dole ne wa'azi yanzu mai martaba zan tashi yace yace ko kai awa ɗaya da rabi ko kuma wallahi wata mai zuwa sai ka dawo to zan muku wa'azin wata biyu ne wallahi zan haɗe muku shi yau ina so mu karanta wa kanmu halin da muke ciki mu yi tunani ya za mu gyara ka san iya ƙarshen bala'i a rayuwa ko ka wayi gari a ce abincin da za ka ci ya fi ƙarfinka kwanan nan mun je wa'azi kasar kamaru ina ta buga misali nan kamaru dai nan kasar kamaru mun fi su tituna mun fi su man fetur mun fi su manyan birane mun fi su kaza mun fi su kaza aka kawo mana abinci muka ci ya rage sai na ce wa dan agaji dauki ka miƙa almajirai yace mala ai ba almajirai a nan yace kowa a ƙoshe yake yace wallahi idan ka fita da abinci ka fitar da shi a nan ba wanda zai karba ba wanda zai karba na ce yanzu abin haka yake yadda ka san in nemo tirela in loda shi in taho da shi Najeriya wallahi nan nan fa ka duba sun fi karfin wannan duk wanda yake tafiya a cikin ku zai gani duk wanda ka gan shi dan kamar in ka gan shi kamar zai buge ka da goshi a goshi yake mu ko a Najeriya za ga mutum ya taho shi kada yana tangadi zai zube yawa kana ganin mutum kuna gaisawa da ya zo kun gaisa da shi ya fara yaƙe maka baki haƙware ne kawai za gani a fuskarsa bai a cin abinci kwanan masara ya gagari mutane shinkafa ta gagari mutane abinci ya gagari mutane ba mu da hukuma ba mu da gwamnati a ce yau ɗan najeriya bai fi ƙarfin abinci ba ba zaman lafiya ba ba abinci ba magani a asibiti ba aiki ba taki haba da Allah sannan kuma ba bin Allah ga shirka zulumatun ba'adu wa fauka ba'ad to abin da nake so na ce shi ne kar mu yadda mu tara wa kanmu duhu biyu kar mu yadda ya ku mutanen sha ne kar mu tara wa kanmu wahala biyu ba gidan zama mai kyau riga da za ka sa babu ɗinkin sallah yau sai wane da wane ba ka iya biyan kuɗin makaranta yayanka wani ya ce mu malam ni fa yanzu na daina addu'a wai Allah ya bani ya na daina ya isa haka wallahi malam haka ya gaya mu yace na ji kana wani addu'a addu'a Allah kawai ya yace me za da su yace waɗannan ɗin ma da aka samu yaya wai masifar hatta kai ga wai mutum ya daga hannu ya ce wai baya so Allah ba shi da amma fa muna da ƙasar noma amma fa muna da ruwa a kwance a banza a Najeriya shekaru ruwa yake tekuna da da da, da ainihin wato kududdufai ruwa gashi a banza sai dai ambaliya yake yi amma ba wanda zai iya amfani da shi ga daji wani ɗalibi na ya ɗauko wani ɗan china daga kano ya taho da shi maiduguri za su zo wata harka ta business a hanya ya ɗauke shi kawai ana cikin tafiya sai ga ɗan china yana ta kuka kuka kuka ya ce to na shiga uku yau na ɗauko ɗan bature yana ta mun kuka ya ce oga wakin what happened ya ce i see land na ga ƙasa I see water but it's useful ga ƙasa ga daji ga ruwa amma it's useful ba a iya amfani da shi yace mu yanzu wannan muka samu wannan a China ai sai mun ciyar da duniya haka in ka hau mota za ka yi ta falla gudu daji ne za gani kore shar ga ruwa ga ƙasa a nan arewa fa akwai wuraren da billahi azimu taki ba sai ka saka taki ba amma muna nan muna zaune a gidajenmu yunwa yana kashe mu asibitoci ya ce wannan wace irin ƙasa ce ya ce najeriya kenan kaɗan ka gani ga mutum kus a cikin gari sai bara sai su masanci sai roƙo ga daji Allah ya bamu wai sai wani ya zo ya ce wai Allah ya ɗora mana talauci kun san me yake da mu wallahi rashin shugabanci mai kyau ku yi haƙuri rashin shugabanci mai kyau ya kamata shugabannin mu su zama masu tunani na yi bayani a wani karatu da na yi idan har gwamnati ba za ta iya ɗaukan mutane ta ba su aiki gaba ɗaya ba ba ta isa ba ba wata gwamnatin da ta iya taking responsibilities na citizens ɗinta gaba ɗaya ba za ta iya ba amma akwai hanyoyi da za a buɗe na tattala yada tattalin arziki da ƙarfafa yanzu ruwan da muke da shi a dajin nan dajin nan a je a ta yanka shi ana ba mutane kun ji ku yanka kun bar barayi suna shiga ciki to gashi nan ai daji ne a banza tunda ba ku yanka aka noma ba bari barayi su shiga ciki su shiga ciki su zauna su sace ku su kai ku su muku shegen duka kuma ku ba su kuɗi kuma su sako ku da komawa abin da ke faruwa kenan ai amma a yanka mana a ce duk wani ƙasa ya je yanka kai noma ka ci abinci a ɗauki ruwan nan a saka tafi lusi ta yin hanyar ruwa ana shigar da shi daji wallahi malam da rani da damana ina gaya muku duk afirka billahi azimu ba na ku bi na bashin rantsuwa najeriya za mu iya ciyar da afirka gaba ɗaya da abinci duk abin da ka shuka fa yana yi a ƙasar nan yanzu ina son gaya muku wani analysis a najeriya a ji a garin kafancan citta kawai da 'yan kafancan suke nomawa akwai wani tsibiri wani wuri a kafancan a cikin kafancan dai kafancan jihar kaduna duk duniya cutar da ake fitar da ita a kabancan duk duniya ita ce best citta babu wata citta da tafi ta zafi tafi ta kanshi tafi ta kyau ka je kai research ka gani amma gwamnatin Najeriya ta san da wannan ma jihar Kaduna ta ma san da wannan an girmama an gyara abin an yalwata noman an gyara dajin an taimake su duk duniya ba inda ba amfani da citta da balarabe da bature da kowa kuma daga najeriya dinnan ana fitar da the best citta amma ka je ka ga masu neman cittan da masu aikin cittan a garin kafancan ɗin ka gani kafin yini ya ƙare sai ka yi atishawa ɗari uku da hamsin kacau kacau kacau kacau a haka ake neman kuɗin it is not modernized ba a gyara shi ba har yanzu ba mu fara fakejin citta mu gyara ta mu sa ta a kwali mu sa ta a leda mu gyara ta mu tura kasashe ba sai dai a zo a dora ta a buhunta a sa a trailer a je a sa a kwantina a kai musu su je su gyara su mai da ita ta ruwa su mai da ita kaza su dawo mana da ita mu je manya manyan sto muna siya waken suya waken suya waken soyan da ake noma a Najeriya yana daga cikin wurare da best waken soya a duniya. Amerika ana waken soya. Hatta Amerika akwai gonakinsu da yawa suna waken soya. Amma ana gaya ma waken soya Najeriya aka yi packaging ɗinsa aka shi inda ake amfani da shi abubuwa da yawa ake waken soya da shi. Madara ɗin nan nau'i madara madara da kuke ta sha a roba ana sayar muku wanda kuke sha a kwali da wanda kuke abin nan su pig milk su wa da wasu duk da waken soya ake yi. amma gashi a banza muna da shi ga gonan noma waken soyan nan gashi nan birjik amma ba ilimi ya kamata shugabanninmu ashe su sa ido su taimaka a inganta noma nama najeriya akwai nama yau nama an ci gaba ya ake da nama dabbobin nan ake ba su abinci mai kyau su ci su ƙoshi a yanka a yi packaging a gyara a cire kashi a cire kaza a lullube shi a tura shi kasashe akwai kasashen da suna bukata da nama kadai idan arewacin najeriya tana so za ta iya rike kanta ga shanun nan a banza sai dai fulani su ta yawo da su guda kaza guda kaza guda kaza ba amfani muna nan muna zaune wannan yanzu wannan abun wannan abun in kai wasa sai gaba a najeriya ake yin sa ba wuta wuta yan lantarki dan wuta da ake haska a dakunan mu kullum muna jira sai dai ce ne ta sabon yayi ta canja mana socket fa da za mu sa a gida fa ba ma iya socket kwan lantarki duk fararen kwaikwayen nan duk na china ne duk wannan na kofa mai mata ba Allah ƙara lafiya duk kayan china ne amma wallahi a jihar Borno za a iya yi kai a garin Shani wallahi za a iya yi me a ciki me a ciki ba mu da yan bokon ne muna da su malam ci bayan ya isa ci baya a rayuwar duniya ci baya addini da haka nake kira ga samarinmu matasa ku yi karatu idan kuka yi ilimi shine za ku yi maganin bakin cikin da yake damun ku a ƙasar ku kun ga Najeriya ta ku ce ba wanda ya ishe kore ku ku ba yan kwatana bane ba yan gudun hijira bane ƙasar ku ce ku yi ilimi ku ne gwamnonin gaba ku ne sanatocin gaba ku ne shugabannin ƙasan gaba ku ne sarakunan gaba amma sun cuce mu arzikin da muke da shi a afirka saboda sun ga majoratinmu 'yan afirka musulmi ne sai suka kunno mana bala'i daga cikin bala'in da suka kunno mana shaye-shaye kisan kai suka raba wa yaranmu matasa makami muka yi ta kashe kanmu da kanmu muke ta kuma ƙoƙarin kashe kanmu da kanmu muke ta gaba da kanmu da kanmu muka kashe ƙasashenmu muka kashe garurrukanmu muka kashe hanyoyinmu muka kashe manyanmu muka kashe malamanmu muka kashe ƙannanmu muka kashe matanmu muka kashe mu ba wani bako su kuma suna can suna kallo suna dariya su haɗa mu faɗa su shigo su rinka ɗebe arzikin ƙasa ni i'm not a geographer amma na san abubuwa na arziki da Allah ya tara mana a nan arewan da kaga an jefa mu cikin wannan bala'in muna da bala'in arziki ne a ƙarƙashin ƙasa yanzu duk dutsen da ka gani a cikin yanzu gagarin shanin nan duk duwatsu ne ko da da hali da iko mai martaba ya nemo ƙwararru su yi masa bincike na rantse muku duk duwatsun nan suke kewaye da ku arziki ne a ƙasa ba wai garin shani ba jihar borno gaba daya arzikin da ke cikin duwatsun nan sai ya iya rike jihar gaba daya kai ba ma sai na muku wani da nisa ba duk duniya ba inda ake gini ba a bukatar dutse ko wannan duwatsun ko injuna aka sayo daga china aka kawo suna markaɗe su ana ana packaging ana suba trailer trailer ana lalube ana fitar da su Nijar za ta bukata Chad za ta bukata kamar za ta bukata a fatakwal ma za a bukata a ribas ma za a bukata a ina ma za a bukata waɗannan duwatsun kaɗai a rinka sare su ana nika su ana yin ground ground ground da su wallahi ya isa malam a ɗauki nauyin local government a ɗauki nauyin ma'aikatu ana biyan salary da shi amma abin da zai bakanta muku rai in gaya muku na ba ku assignment duk wani gari a jihar nan ko a ƙasar nan a arewa da kusan akwai irin wannan duwatsun ku je ku tarar za ku tarar da 'yan china ne suke zuwa su yi research su gane wani dutse ne useful wani dutse ne mai amfani wani dutse ne mai tsada wanne ne ake gini da shi sai ga 'yan china sun zo sun kafa injinan su na markaɗe dutse su suke cinikin dutse suke sayarwa mu muna da dutsen allah ya kawo mana shi dan china ya zo shi yake sayar mana dutse a najeriya akwai ci bayan da ya wuce wannan yanzu 'yan china su suke ƙara farashin dutse ko su sauke shi akwai wani gida da zaka gina baka da bukatar dutse to akwai jihohin da kamma a cikin daji suke zuwa suke su ta tono suna ɗebe arzikin ƙasar kawai suna fakejin sun hada baki da wasu ba za a kama su ba in sun zo checkpoint ba za a bincike su ba don sun sallama hanya munan muna mutuwa da yunwa asibitocinmu ba magani yaranmu suna mutuwa ba makaranta jahilci ya yi yawa an ba wa yaranmu makamai a hannu sun zama 'yan kwaya mashaye-shaye ga kuma arzikin ƙasarmu kuma wasu sun je suna fakejin suna ɗiba suna fita da shi wallahi shine abin da yake faruwa a najeriya ga kwaya Allah ya ce innamal khamru wal maisiru والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Allah ya bayanin giya da caca da waye da sauran dangin su gaba daya yace haramun ne rijisun min amali shaytani faccani bi ku nisance shi yanzu inda aka fi cinikin giya a Najeriya daga cikin wuraren da aka fi cinikin giya arewa giya wanda da muna yara giya sai dai mu ga hoton kwalbar giya a littafinmu na social studies ko wani abu amma yau ga kwalaben giya nan akwai na har inda ba a sai da giyar yanzu tana shiga tirela tirela alhajin ka zai yi kuɗi ya rinka ba da tirela sawa kamfanin giya tana ɗebo giya daga kudu ana kawo ta nan wa yake sha yaran mu ne suke sha yaro zai je ya bada kuɗi ya sha giya ya bugu ƙwaya wiwi akwai dilolin ƙwaya a ƙasar nan ƙwaya sun kashe mana tunanin samari ajanda ce kuna bacci kuna shirme sun hada ku faɗa a nan yaran ku ba sa makaranta lana addini wala na boko sun shagaltar da ku talauci ya rungume ku ƙasa ta mutu ga gurin noma amma ba isa noma ba ga gari ga iska ga komai ga ruwa amma ba za a yi amfanuwa da shi ba talauci ya yi yawa sannan kuma aka kawo muku ƙwaya ƙwaya yau har matan aure wasu diloli ne na ƙwaya a cikin gidaje a unguwa suka ji ana sai da ƙwaya yaranmu duk sun sha kwaya sun zama 'yan kwaya yaya dan kwaya zai shiga jami'a ya karatu yaya dan kwaya zai haddace qur'ani yaya dan kwaya zai zama mutum decent mutum mai hankali ya zama basarake yaya dan kwaya zai zama wani babban dan kasuwa mashahuri a'a ai in suka kashe ku da kwayan nan to your future is totally disqualified an lalata muku gobenku da jibinku da gatanku to yara duk sun zama yan kwaya ina so in baka assignment ka tafi duk wani kurkuku da ka sani a ƙasar nan a arewa bilal azimu za ka je ka tarar da majority wanda suke cikin kurkukun nan aka ɗaɗɗaure su duk yaranmu ne gaba ɗaya yara ne yan sha takwas sha tara ashirin ashirin da kaza talatin kaza yaran da ya kamata yanzu su ne masu shaguna a cikin gari su ne manoma su ne 'yan kasuwa ko suna fita waje suna odar kaya ko suna university suna karatu duk suna gidan kurkuku wasu kuma sun zama 'yan kwaya da an yi hayaniya a gari hayya hayya hayya sai ka ji wani ya fasa gindin kwalban lemo pap ya buge dan uwan sai ya ce ya kashe shi ya kashe shi ya kashe shi mutum ya kashe mutum ya rinka yawo a titin unguwa da gari ana kallonsa iyakacin abin da zai je wata biyu wata uku in bai da gada a kurkuku kuma a sake dawo da shi har yanzu samari ba za ku farka ba samarin shalan da ku nake samarin a shani da ku nake har yanzu ba ku gane ba wannan wutar da aka kunna muku har yanzu ba ku farga ba sun raba ku da masallaci sun raba ku da wa'azi kaga yaro yana kyamar addini kaga yaro baya sallah kaga yaro yana ya mai da addini wani abin izgilanci ustaz ustaz ustaz to duniyar ma da kake neman ta karasa ta babur da zaka yi a caba a garin su matsiyaci baka da shi kai ba sallah ba kai ba azumi ba kai ba gona ba kai ba aikin gwamnati ba kai ba kasuwa ba kai ba kai ba kai ba kai ba kai ba zero plus zero plus zero plus zero plus zero plus zero is equals to zero it will not produce anything it will produce zero it will produce nothing haka ake so a kashe mana rayuwa malaman addini suna ta kiranku kuna bacci in an zo wa'azi ba za ku zo ba sai dai taron kiɗa da waƙa zina ta yi yawa naman da an sha ƙwaya sai neman mata ƙwaya ƙwaya yaro ƙarami yanzu kwanan na abin da yake trending a Najeriya a yau ina jin kun gani yaro ne ƙarami yaro ne ina jin gaskiya da wahala in ya wuce shekara sha bakwai malam ubansa ya kashe kuma wallahi iya dariya ana hira da shi ƙaramin yaro ɗan ƙaramin yaron da bai gama balaga ba ba ya ɗauki makami ga hoton uban ya caka masa wuka ya kashe shi uban ya tafi lahira bai shirya ba akan me wannan ƙwayar da ake baka daman ƙarshen ƙwaya in aka fidda kai daga hayyacinka sai a remotin ɗinka sai a sa ka je ka aikata kaza ka sani ko baka sani ba yaro ya kashe uban shi wata an bata ta sha ta kashe mijinta ana hira da shi ko damuwa bai ba to kai uban kana ina ka bar ɗanka yana shan ƙwaya malam yanzu fa a makarantar firamare ake kama yara ƙanana sai ga yaro yana ta bacci a aji idan aka bincika wallahi malam kwaya yake sha malam an samu yarinya budurwa a bakin titi tana tana tangadi ita ma wai ta zama wai yar daba budurwa ba idan ta yayi ja ta dauki makami idan ta shiga gidan ubanta kowa sai ya ba da wuri saboda za ta iya datsa kowa da wannan makamin bala'in mu fa ya kai ga yau kwayar har 'yan mata ake bawa sun zama addicted to it kwaya samari sun lalace kaga yaro bai da aiki sai tara gashi sai saka wando yana tace wando yana kaza ba sana'a ba aiki ba zuwa masallacin juma'a ba zuwa gaida iyaye baya zuwa ya bi ubansa gona baya zuwa kasuwa amma sun bashi kwaya yana sha ni kam in ji mata suke cewa ni yasu wai ina ake so a kai mu ne kun san illar baccin da kuke har yanzu ba ku gane ba duk mutumin da bai kula da gidansa ba bai gane yaya abokin gaba zai zo masa ba billahi azimu wata rana sai ka tarar da barawo a cikin tsakiyar ɗakinka sun hana mu makaranta ku yi haƙuri da abin da zan gaya muku ku yi haƙuri yanzu yara ba sa cin jarabawa jarabawar waye da ne ko yanzu sata kudin kawai yaro ya riga ya sani kawai ba zai fasin SSE dinsa da waye dinsa ba zai ba sai dai je satar ansa zaka yaran mu in sun tafi jami'a sai su ta samun kari oba idan kari oban yayi yawa spill oba yayi yawa shikenan sai a expel din sai a kore su yaro duk yaron da aka kore shi a aka kore shi ya dawo ubansa bai da kuɗin noma ubansa bai da kuɗin jari me zai yi sai a neme shi a bashi makami kawai shiga daji to ba wanda zai bashi abinci ba da wani makoci da zai taimake shi yanzu galiban waɗanda suke satar mutanen na yara ne matasa yaro ƙarami ne ɗan shekara sha bakwai sha takwas ashirin da ɗaya da biyu da biyar yana da lafiyayyar bindigar shi zai tsare hanya zai shigo gari ya sace ka kai ɗan shekara kaza ya tafi da kai daji ya dake ka ya maka barazana ce ɗauki waya ka kira ka ce a kawo miliyan kaza kuma dole a kawo tunda ba ku kula da 'ya'yanku ba tunda ba ku yadda addini shi zai jagorance ku ba to maƙiyanku kuma sa sa ku a gaba su zo su shuka muku bala'i kasar ku ta mutu ta lalace gaba daya mun yi bincike duk duniya a yanzu haka ba inda ake rashin mutuncin da ake irin na Najeriya wai a saci mutum a kai shi daji ana buga waya a ce wai a kawo kuɗi kuma ba gwamnatin da za ta iya zuwa ta je ta kwato wannan mutumin duk duniya a Najeriya ake wannan abu da kasashen da ba su kai Najeriya ba da wanda suka kai irin wannan dai to that extent kam ba inda ya kai Najeriya kuma ku bincika ku gani mamaki ma ake wai a ce wai wai mutum mutum a ɗauki mutum a sace shi a gidan shi a ce sai an kawo kuɗi ko mutanen nan nan suka zo su dauke shi kuma a je a kai musu kuɗin su sako shi bala'in ya yi yawa a zo ni bawan Allah yake tambaya da yake cewa wai wai ni mu Najeriya kam wai malamai kun fara tunanin nan da shekara ashirin talatin wai ina za mu je yau fa dala ɗaya dala ɗaya dala kun san nawa dala take dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu kuma wannan dalar rayuwarmu da da kayan abincinmu da kayan masarufinmu da komai akan ta yake shi sa mu da daina fadawa tsada sai dai an zo lokacin da gwamnatin Najeriya ta daina amfani da dala kullum karuwa take yan siyasa sun mana alkawari sun yi ƙarya sun yi alkawari sun yi ƙarya sun yi alkawari sun yi ƙarya kuma ana da yadda za a gyara wannan matsalar dalar amma ba shine a gaban su ba saboda me ku talakawa ku ne kuke mutuwa da yunwa kuke mutuwa da talauci kuke mutuwa da jahilci waye a cikin ku yake da garantin zai sa yaron sa yi karatu daga nan har zuwa university ya karbo digirin salami lafiya to ina shaida muku nan gaba karatun ma wallahi dan talaka sai ya gagare shi ku rubuta ku ajiye don jami'o'in za su zo ba za su iya rike kansu ba sai dan talaka ya biya kuɗi kuma wannan ana nan abin da ake shiryawa kenan nan gaba yaro ɗaya za a iya sa mai school fees naira dubu ɗari biyar a shekara ka gaya min inda za ka samu ta yanzu naira dubu talatin dubu saba'in dubu kaza kwanan nan jami'ai sun ƙara kuɗi dubu ɗari ɗari da wani abu ne ba zage-zagen da ba yi ba ikon da ba yi ba yara dropping nawa yara suka yi dropping ba su iya ci gaba da karatu ba ku je ku tambayi jami'oi ku ji to yaya idan ta zama yaro zai biya dubu ɗari da hamsin ko zai biya dubu ɗari biyar zai biya miliyan ɗaya it depends on cost ɗin da zai karanta to karatun ma na gwamnatin ma zai zo igagara na kyautan zai zo igagara kamar yadda yanzu makarantun firamare na gwamnati sun mutu to ina talarka zai shiga kuma dukkan hada wannan gaba daya ba addini sakona na ƙarshe ku kula da yayanku kowa da Allah ya bashi haihuwa ina tunatar da ku faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ya kwanda kun imani ku kare kawukanku ku kare iyalinku ɗanka alaji ɗiyarka alaji wata wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu kaga wannan dutsen in an sa shi a cikin wuta wallahi ƙonewa zai ƙurmus ka biya hankali kaga ɗan adam akwai inda za a zo a yi ta zabga shi a cikin wuta tana ci tana ci tana ci sai ne gaji adam yana kumbura pau yana fashewa za a zo wannan ranar alaiha mala'ikatun khiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun iyaye suna sakaci sai gadarar haihuwa gadarar kare yaya maza da mata amma ba gadarar tarbiyya ba kwa iya sa yayanku a makaranta ba kwa iya kulawa da rayuwar yayanku ba kwa iya ciyar da yayanku yau an wayi gari matan kuma na aure ba kwa iya taking responsibilities ɗinsu ba kwa iya ciyar da iyalanku ya dole gida ba dole gida ya lalace ba a wayi gari uwa ta ce wa yara ku fita ba ku nemi abin da za ku ci babanku ba ya ce ba zai sake kawo abinci ba wallahi ko shekaran jiya na ga matsalar juma'a ai wannan last week na gama karatu wani ya zo ya same ni ya ce malam kai wa'azi na ce wa'azin nan muna yi ba haba ya ce makocina ne ya zo gida ya yi brok gari ya yi zafi ya ce wa yaran nan daga babba har ɗan ƙarami ɗan firamare ya ce don ubanku kowa ya fita ya je nemo abin da zai ci ya ce malam abin da ya tayar min da hankali ya ce akwai yarinya budurwa ya shekara sha biyar sha shida kirjinta ya daga sai ga ta ta zo gidana tana kuka ba ta ci abinci ba ta ce babansu ya zuciya ya kori kowa me kuka yi suka ce wallahi ba san me suka yi ba daman ya fara ce musu ni ho wallahi to loyi gunin abinci kullum wallahi wallahi iyo kawo abinci kullum ba ku gun shogin yaro ya juye ne mu abin da zai ci ka duba mai gida ya buɗe baki wa maniyinsa ɗanka daga sama ya fado fiwa wata uwarsa ta sha aka haife shi wai ya zo ya ce wa ɗansa wai kowa ya kama gamansa ya je ya nemo akwai matan da ta ce min mai gidansu ya ce fa kowa fa ta je ta nemi abin da za ta ci kowa haka fa yau gidan bahaushe yake ina ko an fusa kuma alikum naran malam zafi sama zafi ƙasa zafi hagu zafi dama zafi kwibi zafi zafi zafi abun ba daɗi wallahi wani yaro ya ce tun da na tashi a iya sani na babana baya bani ko kobo kuma ba shi biya mun kudin makaranta ba amma yanzu na gama na dan samu aiki sai aiko me yake yi baba ka turo mana wani abu ya ce malam ina neman fatawa wannan tsohon ya kamata in taimake shi na ce amma kai mutumin banza ne kai na ce uban naka yau ai karewar taimako tun da ya zama shine sababin zuwan ka duniya ai ya gama maka koma yayi akwai wani abin da wai mutum zai ce wai babansa bai taimake shi ba ka je bai yi ma ba kai kai masa ai ya taimake ka tun da ya auri uwarka har aka haife ka to malam an kai wannan fa malam iyaye yanzu ba a iya rike gida fa yanzu fa malam maza fa barin gaya muku fa ku yi hakuri fa malam an wayi gari maza fa ba sa yi controlling iyalinsu yanzu fa mutum fa bai sai kafa doka a gidan shi ba fa kana gama magana ce kada larabu da shi mai gida fa ka san me yasa baka take responsibilities baka daukar nauyi baka yi mai kudin makaranta baka yi kawo abinci a ci da safe da rana da dare suna ne kawai sai haihuwa kawai akwai matar da ta ce na rantse da Allah malam ni dai ina gaya maka matukar bai kawo mana abinci ba kuma wallahi bai sai neme ni a shimfiɗa ba walbani walbaka walhana ni walkimimi to yanzu mata sun fara walbani walbaka to ina magana ku an kun mutum ya zo ya zauna a bakin titi ya yi da a majalisa yana surutun banza yana zagin 'yan siyasa yana zagin masu kudin gari yana zagin malamai don iska malamin gurin nan ba su da haɗin kai wani ya rubu kaza wani ya kaza akwai ɗan iska irin ka mutumin banza na bakin titi amma fa ba zai iya bada abincin dare a gidansa ba ya zagi kowa da wani alhaji ya wuce da mota fiw ya ce Allah ya isa kuɗi na ya ce kaga barayin garin nan da wani ɗan kasuwa ya zo ya wuce da mota mai aske mai kyau kaga azzalumai maciya da garin nan kenan ƙarya kake wallahi ya je ya nema ne Allah ya bashi to yau mutane ba sa iya kulawa da iyalinsu malam yara 'yan mata wallahi kun ga da nake muku wa'azin nan ni ban san sau nawa adadi ba a wayata ban san ba yanzu iya adadin 'yan mata da sun kai munzalin auren wallahi ba za a iya auren da su ba su ce malam an kawo an ɗaga an aiko an ɗaga babanta sai ɗagawa ke ɗagawa ke ɗagawa ke ka san me ba kuɗin auren ba kuɗin gado ba kuɗin katifa babu na ce to yanzu na ga malamai ya kamata supreme council for shari'a ta najeriya ta zo ta fitar da wata doka a yi haƙuri kawai duk wanda zai auri yarinya kawai ya zo tafi da gidan kaf shinkafa da wake da miya da nama ya zo ya sai mata gado ya sai mata katifa ya sai mata kayan kishin kawai ya bada sadaki kawai in ba haka ba wallahi ba za su auri ba yaran ah to yanzu malam talaka da yake da ƴa yarinya budurwa kowace ta kai ji take tafi uwarta ma haka za ka gansu birɗika birɗika talaka ina ya isa auren da ita ka je ka tambayi gado ɗaya nawa ne yau ana maganar dubu ɗari biyar ne ƙaramin gado mai arha wulakantacce dubu ɗari biyu da saba'in nawa katifa take ku je ku tambaya katifa yanzu dubu ɗari ce mai kyau dubu tamanin dubu kaza ta dubu arba'in latse ne kwanta ka latse ne kwanukan cin abinci kwanuka na cin abinci na kicin da ake kuje ku tambaya nawa ne kwanan da ake sa mai gida harka ce ta dubu saba'in dubu hamsin dubu tamanin kwanan cin abinci to ka gaya mun yau wani talaka ne zai iya hada wannan kayan wai je aurar da yasa to yana da kwaya biyu yana da kwaya uku shi yasa zina ta yawa yan matan suke ba da mutuncin kansu auren bai yi ba ana ta zina da su talauci ya mana kaka gida ya ɓata mana addini ya ɓata mana rayuwa wani ya ce talauci mutum ne baƙi mai gizo da toro da tozo da annakiya talauci mutum ne baƙi mai gizo da toro da tozo da annakiya baƙi baƙi gizo toro da tozo ni dai a hausa ta ban san mai toron ba amma dai na san tozo ga muguwar annakiya muni ya kare wa talauci to yau talauci ya shiga gidajenmu ba ma iya ɗaukan nauyin iyalinmu shi yasa ba ma iya kafa doka baka isa ka tambayi yarka ina kika je ina kika dawo ba saboda ai baka ɗaukan nauyinta hijabi ba ka iya siya mata malam ko da fa da yarinya budurwa za ta sha ba ta fita iyaye yanzu ba sa iya siya silifa da yarinya za ta je makarantar islamiyya ubanta baya iya siya ba da haka sai ai ta lalata da su ana siya musu waya mai tsada yarinya a gida ka ga kwanan masara ya gagari ubanta amma tana rike wayan naira dubu ɗari bakwai da hamsin wani ne yake taɓa mutuncinta ya bata wannan wayar ubanta yana rike da waya Nokia da kani kashi ita kuma tana rike da wayan miliyan ɗaya yanzu wayan miliyan ɗaya ba wani abu bane har yanzu ba ku gane ba har yanzu ba ku farga ba da haka duk wannan bayanin da na yi gaba ɗaya iyaye ku rike 'ya'yanku ku kula da su ku kai su makaranta ku je ku yi sana'a duk wanda yake da iyali zama bai kama shi ba idan manzan Allah da kansa zai fita ya nema ni ban ga dalilin zaka zauna ba abubakar da kake ji sahabin annabi halifan manzan Allah dan kasuwa ne ya dudduka da kaya yake sayarwa abubakar ka je ka tambaya yana cikin wanda suka fi kuɗi a cikin sahabbai kuma abubakar ya fi kowa imani da shaidar manzan Allah yace lawuzina imanu abi bakrin da za a auna imanin sayyidina abubakar da imanin halitta gaba daya yace wallahi la rajaha imanu abubakar yace wallahi imanin abubakar sai ya rinjaye na kowa a duniya duk duniya da za a dora wallahi banda annabawa sayyidina abubakar imanin sa yafi na kowa kai ba wai daidai kuma ba a'a a hada imanin duniya gaba daya abubakar yafi amma abubakar kuma yana cikin wanda suka fi kowa kuɗi yayi kasuwa ya sana'a to wa ya ce maka addinin musulunci addinin tumatsanci ne addinin bara addinin roko addinin zaman gindin bishiya gindin nim addinin kin zuwa gona addinin sana'a a kin sana'a a'a addinin tashi ka nema ne annabi li annabi isa likita ne yubri'ul akmaha wal abrasa annabi dauda makeri ne mai wanda ne ayon benda ne wa alanna lahul hadid أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير annabi Suleiman ba sarake ne mai mulki ne mai sarauta ne Allah ya hore masa sayyidina Umar dan kasuwa ne yace ni da makocina muna kasuwanci mu je kasuwa mu kasa kaya in tura makocina ya je gurin annabi ya dauko hadisi yau gobe ni kuma in zo in dauki hadisi makoci na ya tafi kunna na tanawubun nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa jarul limin al ansar sayyidina usman dan kasuwa ne businessman international businessman ba zaman banza suke yi ba ba su zauna iyalin suka fi karfin su ba sayyidina usman odar kayan abinci yake yi daga kasashen waje ku je ku tambayi tarihi mai kudi ne na gaske kuma shi ne halifa annabi na uku ya yi odar kayan abinci wata rana aka shigo da shi garin madina yan kasuwa suka zo ana wahala abinci a lokacin wannan ya taya kaza wannan ya taya kaza wannan ya taya kaza usman ya ce albarka allahu akbar ka ji sahabin annabi a kasuwa malam ana tayawa yana albarka haka ake so kakka zauna zaman bara zaman roƙo zaman kashe wando zaman tumasanci fita nemo je ka bubbuga kaf kaf kaf kaf har hada samu abin da zaka ci gyara gidanka ya aure in ka samu kuɗi ƙara mata ta biyu kada da samu buga ta uku kada da samu ƙara ta hudu Allah ya hore dan me zaka zo ka zauna kana cikin wahala duniya ce in baka ci ba ta cinye ka wallahi ka ji mutumi na ya ce wallahi kuwa mutumin yanzu haka ko ɗari biyu ba da shi aljihunsa suka ce ka sayar mana kayan nan ya ce ba zan sayar ba sai kun ƙara ya ce suka ce ka sayar ya ce ina da wanda ya siya sama da yadda kuka siya suka ce babu a ƙasar nan gaba da ya ce wallahi ina da shi suka ce to wai ka je ka sayar masu ya ce kun gama sayawa suka ce sun gama ya ce kuma ni guri ya ce a yi shela gaba ɗaya talakokin madina gaba ɗaya kowa ya zo da buhunsa ya zo da dabbarsa ku bi layi na ba da wannan kayan abincin ga baki ɗaya na ba da shi saboda Allah a raba wa talakawa Allah ya riga ya sai inna Allah ishtara min almu'minin anfusahum wa amwalahum fi sabilillah Allah ya saya wa mu'mina ya sai kanku ya sai dukiyarku ya ɗauka ya bayar Ali bin Abi Talib malam saboda zuciya don ya nemi na kansa malam dako wallahi dako yake zuwa ya je samu abin da zai rike mutuncinsa amma mutum zabgegen mutum sai ya zo mana masallaci da azuba jama'a jama'a da Allah ya taimaka mana jama'a wallahi muna cikin bala'i me ya same ka wallahi jama'a mata ta ce ta haihu wallahi ba da ragon suna wa ya ce ma ka je ka yi roƙo saboda ragon suna ka san matsayin ragon suna musabi ne ba ka je ka mata ciki matarka ta haihu ka zo ka fitini mutane a masallaci wallahi gobe kuma idan ka zo ka tarar da shi a gindin nim din anguwarsu yana nan yana zaune sai dai shan rake da cin gyada duk wanda ka ga yana sayan rake ya tara ya ci rake ke mai gyada kawo ya fasa an gama cin abincin rana ina matarka ina yayanka wallahi bai kai musu komai ba abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukin sarki ya mana afa ku hakuri wannan shine zuwan mu na farko na garin Shani insha Allah ta'ala in Allah ya so ya yarda bayan shekaru za mu sake dawa da taimakon Allah tabaraka ta'ala abin da muka faɗa daidai ai kun san akwai dattawa yanzu dare yayi karfe kusan goma sha ɗaya na san akwai yan gabade gabade yan sai gari ya waye amma muna da dattawa kada mu cutar da su kada mu tsananta musu kai hakuri da abin da kuka samu muna addu'a ta musamman mai martaba sarkin shani alhaji muhammadu nasiru allah ya saka maka da alkhairi da ka bamu dama muka tsaya a fadar ka kuma muka isa da sakon allah kuma muna shaida maka insha allah ta'ala wannan budi ne kuma na ɗaya ne ba na biyu ba ba na uku ba kuma ba shine na ƙarshe ba tare da abokinka amininka mai martaba amna shalan wanda dukansu ga sunan suna zaune a gurin nan sun ma riga ni zuwa gurin wa'azin nan ga su kuma suna zaune so muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya bada lada in uwa mutanen shani ina muku addu'a jihar jihar Borno gaba ɗaya Allah ba ta lafiya da zaman lafiya Allah ya kwantar muku da hankali Allah ya kawo kasuwanci Allah ya kawo sana'a duk abin da ya dame ku Allah ya yaye muku shi ubangiji Allah ya dawo da zaman lafiya da arziki da yalwa a wannan jiha mai albarka wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته